lalle mai girma gwamna a canza jagorancin karamar hukumar kumbotso Mustapha Hanza Buhari ba kwana ba zai iya ba dan me ba zan yi magana a APC ba domin akwai shauran haƙƙi na ni na tsaye da tsohon nan da ni da dan uwana tsohon nan yake ta abin da iga dama da yadda Allah baba kafin 29 ga wata darajar Muhammadu Rasulullahi za a cire ka din na annabi ya ce amin idan dan kai yayi kafin ka fito takara ya gina katafariyar makaranta dan haka nake kira gare ka da ka zo ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ka neme shi domin masani ne kuma yana da gogewa a majalisar nan ya goge
Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci mu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na hangen dala shirin da kan baima 'yan siyasa damar faɗin albarkacin bakinsu ƙarƙashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa mu kuma mukan zamo masu sanya ido akan al'amuran da ke tafiya akan harkar siyasar sunana Abdulkadir Yusuf Gwarzo da nake kasancewa da ku a wannan rana kuma ina tare da abokin aiki Ahmad Rabiu Ja'in To ja'in barka da shigowa zauren hangen dala.
Malam Abdulkadir ya ayyuka.
Aiki to sai dai mu ce alhamdulillah mu dai ba ma hutun da ake yi na ranar ma'aikata.
Kasan yau ake ranar ma'aikata.
Masu hutun dai suna can suna yi ban sani ba ko kai ka huta din.
To Abdulkadir ina dan jarida ina hutawa.
Dan jarida akwai hutu mana.
Ta yaya? Kai da kake aiki awa ashirin da hudu.
To kaga babu hutun kenan.
Shine ni ban ma sani ba yau na ga an dan yayyafi ban ganka da alama za ka je gona.
Ai kafin na zo cikin ofis ko kafin na zo ofis sai da na fara zuwa gona na share gona tukunna.
Kana nufin da ka ce ka shirya mu tafiya gona wannan karan.
To gashi alamu suna nuna na cewa an kusan fara yin noma?
To Allah dai ya bamu damuna mai albarka. Abdulkadir ina ga da me ya kamata mu fara.
Za mu fara da ranar ma'aikata ne?
Ka san a yau din nan an yi jawabai kala-kala wanda ya hada da su shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauran dai manya-manya a kasa.
To mu fara da batun shi shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Ka san shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi maganganu musamman akan sabon tsarin mafi karancin albashi na naira dubu talatin.
Kana magana cewa magana da iyakan ya amince zai biya naira dubu talatin ga mafi karancin albashi ga ma'aikatan kasar nan?
Wannan haka yake kasan a yau din a dandalin Eagle Square kenan da ke Abuja ya yi maganar cewa fa sun ɗauki alkawari za su tabbatar da cewa an tabbatar da wannan tsarin na biyan tsarin sabon albashi na naira dubu talatin.
Maganar da shi mataimakin shugaban kasa i kasan mataimakin shugaban kasa ne i wakilci shi shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda yanzu haka yana can yana hutu.
Kasan hakan na kasancewa saboda duba da cewa shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari abubuwa za a iya cewa sun yi yawa. Wai Bahaushe ya ce idan dambu yayi yawa baya jin mai.
To a zuba masa man da yawa mana ai zai jima.
Wani malami yake cewa a zuba ma drum guda.
to Allah ya kyauta. Ka san a watan da ya gabata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa zai biya mafi karancin albashi na naira dubu talatin yau kuma ya daɗa tabbatarwa ta bakin mataimakin shugaban kasa.
Ka san a da mafi karancin albashi shine naira dubu goma sha takwas to kuma sai ga shi baya ga kiraye-kiraye da ƙungiyar kwadago ta rinka yi da dai sauransu har shugaban kasa Muhammadu Buhari shi kansa ya rubuta cewa za a fara biyan naira dubu talatin a mafi karancin albashi kenan.
To ka san a yayin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke tabbatar da waɗannan bayanai akwai waɗansu jihohin da aka ce ba za su iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba.
Ka san wasu jihohin ma har yanzu wasu ma'aikatan suna bin albashi ne na wasu watanni ma ballantana kuma a ce an shiga wani sabon tsarin.
To wannan kenan ranar ma'aikata ta duniya kenan sai mu gangara kuma ga wani labarin na shugaban majalisar dattijai mai barin gado Abubakar Bukola Saraki.
Shi ma ya aiki da wasiƙarsa ta taya murna ga ma'aikata a jiya kenan. Shi tun jiya da daddare ma za a iya cewa ya riga malam masallaci.
Wasiƙar da ya aike ta bakin mai bashi shawara akan harkokin kafafen yada labarai Yusuf Olanionu can a garin Abuja kenan kasan ya yaba wa ma'aikata sosai wanda har yake cewa ma'aikata a kasar nan suna matukar bakin kokarin su wajen farfado da tattalin arzikin kasar nan a jawabin shi shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya jinjina wa ma'aikata kuma abin a jinjina musu ne gaskiya ne a ciki kasan yayi maganar cewa fa babu wata kasa da za ta ci gaba ba tare da taimakon ma'aikata ba a dai wannan wasiƙa ya ƙara yaba mu shugabannin kungiyar kwadago da kuma su kansu shugabannin da suke jagorantar kasar nan wanda har ya ce shi fa ba zai ji tsoro ba ko kuma baya jin komai ko ba zai ji wani ɗarba dan ya taya su murna kuma ya a jawabin shi shugaban majalisar dattawa Abubakar Bakala Saraki idan muka dawo nan jihar Kano ma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi magana akan wannan rana inda yake yabawa ma'aikatan jihar Kano bisa namijin kokarin da suke nunawa a yanayin aikin nasu kasan yayi magana akan cewa ma za su ƙara duba wasu aikace-aikace da ma'aikatan suke yi har ma a ciki yayi maganar cewa za fa a samar da na'urar kwamfuta ga wasu ma'aikatan Kano ko ina aiki saboda haka muna roƙonku ku ɗau aiki da muhimmanci ƙwarai da gaske. Za mu duba kowane matsayin aiki, za mu yi nazarinsa, za mu zayyana shi, kowane ma'aikaci zai san irin aikin da ya kamata ya yi. Sannan kuma kowane aiki za mu ƙara masa martaba, kowane aiki za mu gaya yadda za mu ƙara mashi ma'ana wajen aiki sannan kuma akwai aiki da na'urar zamani yawan aiki akan takardu duka a duniya yanzu ana nema a rage aiki akan takardu Gwamnan jihar Kano kenan Dr. Abdullahi Umar Ganduje a jawabin da yi a ranar ma'aikata.
Ina ga Abdulkadir Yusuf Garza sai mu dawo siyasar nan jihar Kano.
Ka san dai ita siyasar dai musamman a wannan makon ita ma dai zan iya cewa ta ɗau zafi kenan.
To, ka san ba a rasa kace na ce tsakanin 'yan siyasa musamman a manyan jam'iyyun nan jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar PDP.
Mu fara da kalaman ɗan gwagwarmaya tsohon SA makabarta Alhaji Jinagoda.
Ka san ya shigo ne yana aikewa da wani sako ga lamba ɗayan wannan wannan jiha.
Idan dai baka manta ba Alhaji na goda dai dan jam'iyyar PDP ne kwankwasiya.
Wannan haka yake amma kuma ka san tsohon dan jam'iyyar APC din ne duba da cewa ma har an taba bashi mukami tsohon SA kabari kenan.
Mm, a kalaman nasa ma har yake bayyana cewa yana bin jam'iyyar bashi ya kamata ta biya shi wannan bashin nasa.
To ga dai Alhaji na goda.
na yi mamakin maganganun da nake ji ta kafar sadarwa musamman da wasu suke cewa mai girma gwamna yana da lafiya ko bai da lafiya ai duk wanda yake da rai wataran zai zama ba shi da lafiya wannan ba wani abu bane amma muna so mu gamsu cewa eh mai girma gwamna ina da lafiya saboda talaka su gamsu ne ana ta maganganu shin bai da lafiya yana da lafiya amma lafiya ta Allah ce amma dai ya kamata dan talaka su fita daga cikin zargi zan yi amfani da wannan dama in kira da wa'ansu mutane wanda suke shaida zir a cikin wannan tsarin wanda ba daidai bane a baya wannan kwamishinan da yake shaida zir ya ce gadan mutum mai girma injiniya sanata shehu muhammad rabi musa kwankwaso wadda take kofar kabuga ta samu matsala ashe ba ita ta samu matsala ba su suka samu matsala kayan aikin tsohon nan suke so su karba kana da tabbacin cewa kayan aikin su suke so su karba to ya zai zo i ce wai gada kofar nasara kan mutane su hau wai tana cikin wani hali wani hali take ciki kai kake cikin wani hali domin tsohon nan ya rantse gaba ɗayan ku a zargin da muke samu sai ya watsar da ku to shine kuke so ku yi makwanta kwanta-kwanta kafin Allah shi kuma ya cire shi ya bawa injiniya Abba Kabir Yusuf shi yasa kuke so ku karbi kayansa to tsoho rike kayan ka kakka ba su ka ba su ba za su yi ka ba amma baka ganin cewa suna yi ne watakila dan su ƙara gyara gwamnatin da kuma ayyukan da gwamnatin saboda irin abubuwan da take ka duba mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila yace da tsohon nan baba ba zan karbi wannan kujerar ba sai kai alkawari an yi a rubuce suka zo suka tabbatar da cewa Abdulrahman Kawu dan Sumaila dan waliyin Allah ya hakura ya karbi wannan kujera amma suka ɗauko wasu yara suka je suka kai karan mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila yaran nan kuma a garin nan nasu da ake cewa garin su ne ta kai basu gina makabarta ba basu gina masallaci ba basu gina makaranta ba basu bada amma duk da haka watakila mai sauraro zai iya cewa kana dan jam'iyyar PDP kuma me yana kana tsawon baki wallahi ko da likafani basu bayar ba basu bada buta a lola ba kuma idan ina PDP dan me ba zan yi magana a APC ba domin akwai shauran haƙƙi na ni na tsaye da tsohon nan da ni da dan uwana da yadda Allah baba kafin 29 ga wata darajar Muhammadu Rasulullahi za a cire ka tsohon SA makabarta kenan a nan Kano Alhajiji na goda.
Akwai lawan na ama gyaranya.
Kana nufin na jam'iyyar APC kenan da kayankin karamar hukumar Kumbotso?
Ka san siyasar Kumbotso ce ba a raba ta da dan kace na ce haka nan kwanan nan dai.
Siyasar ma ai haka take can da can baka raba ta da irin waɗannan kalubalen. Ya shigo ne yana magana akan jagoran APC a yankin karamar hukumar Kumbotso?
Wato Hamza Buhari ba kwana ke.
Kalaman da iya baya akwai waɗanda suke ganin cewa bai kamata ma ko bai kyautu shi Hamza Buhari ba kwanan i wannan kalamai ba. ba.
Ka san amma fa yana magana ne akan cewa fa duk wanda ya taba masa muhibba ko wanda ya taba masa mutunci zai kai shi kotu.
Idan baka manta ba jayin a wannan makon da muke ciki waɗansu 'ya'yan jam'iyyar APC sun shigo suna ganin baikan shi wancan magana da jagora i da kuma kafa kwamitin da aka na hana sojojin baka maganganu a kafafen yaɗa labarai.
Ka san ita fa jam'iyyar APC musamman a karamar hukumar Kumbotsa tana fama da wata iriyar siyasa da za a ce su kansu ma 'yan jam'iyyar ba kowa ne ya gamsu da yadda ake tafiyar musu da tsari a ita kanta karamar hukumar ba.
lalle kumbotso a canja mu jagorancin karamar hukumar kumbotso wanda in dai ba kwane ne jagoran karamar hukumar kumbotso ba za mu bu ba kuma ba za mu bi jam'iyya ba wai misali ku me yasa karamar hukumar kumbotsa take fama da irin wannan rikici me yasa ba za ku zauna ikuyi ku sulhunta kanku ba ka san dalili ai babu mu'amala ba kula yan jam'iyya ba entertaining din jam'iyya daga shugabancin jam'iyya har jagorancin ta wallahi in dai ba kwana ne ba za mu bi jam'iyyar APC a karamar hukumar kumbotsa ba amma misali akwai wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar apc din 'yan karamar hukumar kumbotsa kuma suna yabo ga shi kansa jagoran apc a karamar hukumar su suka ci kayansu don haka suke ganin abin nan mu abin da muke so kullun girma da mutunci da sanin darajar dan adam sai mu baka kanmu ma kyauta ba za mu bu ba kuma ba za a yi naki ba in dai akan sai mun bi jagorancin ba kwana ne ba za mu bu kuma ba za mu ba wai shi ba kwana din me yake muku ne ai abin da yasa saboda duk dan adam yana son mu'amala da a entertaining dinsa a kula da al'amuran jam'iyya da na mutane da na matasa amma babu daya ina ji wai hakko mutum ladabtarwa ku ya kamata a ladabtar ku ba kuka taimaka har za ku ladabtar da wani a jam'iyyar APC wallahi in dai a karkashin jagorancin ba kwana ne ba za mu bi jam'iyyar APC ba amma misali zauna a yi maslaha mana kana ji hakko mutum ladabtarwa suka nada to ku ya kamata a ladabtar ma ku da kuka ci kayan gwamna kuma jam'iyyar ta faɗi amma kuma menene abun tsoro in dai har da gaskiya dan an yi kwamitin ladabtarwa ai sai wanda ka taimaka zaka ladabtar ko wanda kake ike karkashin ka shi zaka ladabtar haka yi ma hukunci wanda jam'iyya kake ba a san ciwon ka ba ba a san komai naka ba ko in kula jam'iyya ake yi haka muke bi mi wannan zabe mi wannan zabe ba kwamitin da suka kaddama har jam'iyyar ta faɗi ka gani a karamar hukumar kumbotso har wani jagora zai zo imani wata inda a karkashin jagorancin Mustapha Hanza Buhari ba kwana ne ba za mu bi jam'iyyar APC a karamar hukumar kumbotso ko dai wani kuke so ya zama jagoran naku kai wallahi mai girma gwamna akwai MD tourism baba babban gandu gudunmawar da iba ilimi kaga dan gwarza ne amma wallahi tallahi gudunmawar da yake ba mu a karamar hukumar kumbotso da gudunmawar da yake ba ilimi a karamar hukumar kumbotso wallahi baban gandu ko rabinta ba kwana bai bayar shi ya aiko ka kenan ka gane ba shi ya aiko ni ba ai yabo ne duk wanda ya taimaki yan jam'iyya muka ga yana ba jam'iyyar gudunmawa shi a gwarza mutanensa suke amma wallahi in kuka je akan ilimi wallahi gudunmawar da ibayo ko kwanan nan ya ba da gudunmawa akan ilimi ka gani saboda haka lallai mai girma gwamna a canza jagorancin karamar hukumar kumbotso Mustapha Hanza Buhari ba kwana ba zai iya ba.
Lawan na ama gyaran ya kenan na jam'iyyar APC daga karamar hukumar Kumbotso. Fitarsa ke da wuya sai muka karɓi bakuncin Aminu Justice.
shi ma ya shigo ne yana kira ga honorable sha'aban ibrahim sharaɗa dan majalisar tarayya kenan mai wakilta karamar hukumar birni mai jiran gado Ya shigo yana aikewa da wani kurman batu ne da kuma waɗansu saƙonni amma mu ji daga bakinsa.
na zo ne jan hankali ga honorable shaban ibrahim shadda domin ya shiga kafafen yada labarai yana magana cewa ɗanburan ya sa sola saboda shi to ina so in gaya masa ɗanburan adalin shugaba ne shi yasa ya cika alkawari duk da allah bai bamu kujerar nan ba izo isa sola guda tamanin da biyar a mazaɓar sharaɗa wannan ya sa ne domin shi mutum ne wanda yake cika alkawari ko mutum ne wanda in yi alkawari in allah da ba zai saba ba kuma ina so shaban ka gane idan dan kai yayi kafin ka fito takara mai girma dr ɗanburan nu ya gina katafariyar makaranta a mazaɓar sharaɗa ya taimaki al'umma a mazaɓar sharaɗa ya samu al'umma aiki a ƙarƙashin mazaɓar sharaɗa don haka nake kira gare ka da ka zo ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ka neme shi domin masani ne kuma yana da gogewa a majalisar nan ya goge ya kamata maimakon ka ce dan kai wannan aiki ya kamata da ka dawo ka zo ka nemi haɗin kansa in har cewar municipal ce a gaban ka amma ina tabbatar maka mai girma ɗan buran ba ya aiki domin kai bane ya yi aiki domin ya yi alkawarin zai yi kuma ya cika ko muna ma godiya ko muna tabbatar maka da cewar ɗan buran ɗan halalin kwankwasiya ne wanda kwankwas sama yana ji da shi kuma yana tabbatar maka mutum ne wanda yake adali Mai sauraro zai cewa daman ai ba za a yi tunanin cewa wannan ba za ta fito daga bakinsa ba saboda jam'iyyarsa daban shi ma jam'iyyarsa daban.
ai magana al'umma yake yanzu ya zama wakilin al'umma Allah ne yake bada mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama dan haka da cancanta ce ina so ka gane dan buran tsohon MD ne yayi aikin banki dan buran yayi kwamishina dan buran yana da a lot of experience kaga da cancanta ce take sa a ci mulki ko kuma sanayya ko kuma gogewa dan buran yayan shi aban sharaɗa ne kuma da wannan nake kira gare shi kalubale gare shi ya fito izo tunda an sa sola 85 a mazaɓarsa mu al'ummar yaka sai muna jira ya zo isa mana guda 200 ya gina irin makarantar da dan buran ya gina a mazaɓar sharaɗa ya zo ya gina mana a yaka sai ya ɗebi yaran da al'ummar dan dan buran ya ɗauka aiki shi ma ya zo ya ɗauka a mazaɓar yaka sai Aminu Joseph mai sauraro zai ce anya ba dan buran nan ne turo ka ba.
IDP inda ya ganni kaga dan buran domin dan buran ya taimake Shi ni ne turo kan kenan.
wannan ra'ayina ne nake gaya maka domin ni mutumin dan baran ne dan baran ya taimake ni kuma ina tare da dan baran ko da gwamnati ko ba gwamnati dan baran ya rike ni dan baran jagora ne adalin shugaba ne Aminu Justice kenan na jam'iyyar PDP a nan Kano.
wanda da shi ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala. Ahmad Rabi Jain sai a sallama ga masu sauraro.
Masu sauraro Assalamu alaikum.
A madadin jagoran shirin Muzammil Ibrahim ya kasai sai Khadija Rabiu Indabawa da kuma Ahmad Rabiu Jain da magabatar da shirin tare. Abdulkadir Yusuf Gwaza nake cewa a huta lafiya.